بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع مسلمين ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu wannan rana ta talata ne ko wanda take daidai da sha tara ga watan ramadan jira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ta yi daidai da sha biyu da watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da tafsirin da muka saba a wannan studio namu na madina tattaɓawa inda muke gabatar da wannan tafsiri ƙarƙashin adiyar wasu foundation masallacinmu na wurji da kuma masallacinmu na nan madina takawa da muka kwana a jiya mun kwana a ƙarshen wato surar insani yanzu za mu tashi a suratul mursalat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المرسلات wannan sura ana saninta da suratul mursalat wato malamai sun yi saɓani da yawa akan wannan ma'ana na mursalat wasu suna mai da shi ga mala'iku ne masu aikawa ko wanda ake aika musu da sako ko wanda su suke aikawa da sako wasu ce maganan iska ake yi wannan sura makiyatin ta sauka a makka ayoyinta guda hamsin ne kuma ita ce sura ta saba'in da bakwai a cikin alkur'ani tana zance kamar yadda dukkan surorin maka suka saba akan maganan aƙidar musulmi ta imani da Allah shi kaɗansa da yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bincike game da abin da ya shafi sha'anin lahira da dalilan da suke nuna kudurar Allah da kaɗaitakarsa da sauran al'amari irin na gai Turan mai karinci ta fara da rantsuwa da nau'o'i na mala'iku wanda an kallafa musu shirya sha'anin halitta ga baki ɗaya. Wato wannan rantsuwa yana tabbatarwa an yi rantsuwa ne domin a tabbatar da cewa tashin alkiyama gaskiya ne, kuma azaba da halaka mai aukuwa ne ga duk wanda suka kafirce ma wannan wahayi da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan suran ta yi magana game da lokacin da wannan azaba za ta zo, shine lokacin da aka jejjefo taurari aka shafe haskensu aka buɗe sama aka rusa duwar waje aka rugurguje da sauran sannan har yanzu turan ta yi magana bisa abubuwan da suke shiryar da mutane zuwa ga kudurar Allah subhanahu wa ta'ala wanda take marin jayiya wanda take nuna dawo da mutum bayan ya mutu zuwa cikakken rayuwa sannan surar ta yi magana game da makoman kafirai a lahira da abin da za su gumi da shi na azaba tun daga wailin yau mai izinin mukazzibin alidu lama kuntum bi mukazzibin bayan ta yi zance game da kafirai da makomansu ta zo ta yi zance game da muminai masu tsoron Allah ta ambaci abin da Allah subhanahu wata'ala ya tattala musu na nau'o'in falala da karin tun daga inda mutakina fi zilalin wa uyun sannan a ƙarshe turan ta rufe da bayanin dalilan da kafirai suka hannu ga barin yin ibada suka ƙi ta Allah subhanahu wa ta'ala shine shagaltuwansu da duniya da zatonsu cewa ya jin daɗin da suka yi a duniya shi kenan wannan shine asalin foundation ɗin da aka kafa wannan sura a kansa بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات قربا فالآتفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا والمرسلات الله رنسي دواتو إسكوشي wanda aka sako urfa suna jere sashe yana jin sashe wato yadda ka san gashin da yake kan todo ko kan wato jerazun da yake saman wuyan dawaki malamai sun kai sun kawo akan fassarar wannan sura farkon wa'annan ayoyi na farko akwai wanda suka ce wal mursalatin nan mala'iku ne har ƙarshe haka suka tafi kan cewa mala'iku ne ba. Mala'iku wanda su ne Allah subhanahu wata'ala yake sako su sashen su yana jin sashe murtala shi urfa. Mala'iku al'asifa shi asfa masu bugo wa da iskoki da komai da ƙarfi. Mala'iku wannan shira nashira masu yaɗa abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala umarce su da siyasa. Wal fariqati farqa mala'iku masu rarrabe tsakanin abin da yake halal da haram. Wal mulkiyati zikira mala'iku masu zuwa da wahayi. To sai kuma wasu malamai suka ce a'a duka su kuma suka ki cewa mala'iku. Suka tafi gabaki ɗaya akan cewa iskoki ne masu wannan aikin ba mala'iku ba. iskoki wanda ake sako su da ƙarfi sashen su yana jin sashe masu sheƙe ƙasa sheƙewa masu ciccire itatuwa masu tumɓuke manya-manyan bishiyoyi masu rugurguza duwatsu masu rusa gine-gine masu yaɗa ruwa su yayyafa shi su baza shi a cikin duniya akan al'umma sannan masu bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya. Wasu malamai suka ƙin suka ƙi nasarta wannan ga wasu ga mala'ika ko kuma ga iska kawai suka bashi a haka kawai. Wannan yana daga cikin tafiyar da fassarar Imamu Tsabari. Imamu Tsabari ya yi abin da ake cewa wato kawaici akan wanne ne cikin wa'annan iskoki ne ko kuma mala'iku ne don haka sai ya sai zabi a tahaffuz da tawaqquf yake cewa iskoki ne kawai sai sai sai wal mursalati Allah ya rantse da wa'anda yake sako su urfan da ƙarfi a jere a jere a jere ya rantse fal asfati aswa ya rantse da masu bugawa bugawa bai ce su wane ne masu bugawan ba wannan tira tira ya rantse da masu yada abu yadawa walfarin farin ake farka ya rantse da masu rarrabe abubuwa rarrabewa haka shi in da zai ya tafi a wajen fassara malamin da ya wasu shine ibnu kasir ibnu kasir yace ai in mun lura da yanda wannan ayoyi suka taho abun a fili yake kuma shine mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi kansa ana ki fassara wal mursalati urfa Allah ya rantse da iskoki wanda Allah subhanahu wata'ala yake turo su suke bugawa da ƙarfi suna jin sashen sashen yana jin sashen suna jin junan wanda in Allah ya nufin halakar da azzalumai yake turo su zo su halakar da azzalumai fal asifati asfa Allah ya rantse da iskoki masu bugawa da ƙarfi wato wanda ake turo su su tumɓuke bishiyoyi su rushe gidaje su canza yanayin wuri gabaki ɗaya wannan kira na kira daga nan sai inda tasirin ya canza fasa yace ai daga jin wal mursalati da wawu na ƙasan wal mursalati sai aka ce fal asifati wannan fal asifati yana alaka da wal mursalati amma daga inda aka kawo wawu aka ce wannan shirati to an canza magana kuma yace idan an lura da fari tsati farka nan kuma bai dace da sigan yanayin iska ne ke wannan aikin don haka wancan gaban farko iska ne ke wannan aiki ba bai dace da sifan mala'iku ba wannan na biyu kuma mala'iku ne suke aiki bai dace da sifan wato iskoki ba saboda haka a wannan matsayin mafi yawancin malamai suka tsaya cewa Allah subhanahu wata'ala ya rantse da iskoki ne daga wal mursalati urfa da fal asfa da alfa amma daga wannan shirati na shira Allah yana rantsewa ne da mala'iku masu rarraba ruwa ga al'umma wanda suke babbaza ruwa ko ina ya samu falfari tsati farka shi kuma mala'iku wanda suke rabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Wasu kace na kira ta na kira mala'iku masu raba takaddun ayyuka rabawa. Falmun kiyasi zikira sannan kaga nan ma bai dace da iska a ce su ne mun kiyasi zikira ba. Don haka Ibn Kathir ya ce mala'iku masu aiki wanda suke zuwa da aika daga Allah subhanahu wata'ala na wahayi jefo shi zuwa ga annabawa. Uzuran aw nuzura wa'annan mala'ikun suna kawo wa'annan ayyuka na wahayi ko dai dan su yanke wa kowa uzuri aw nuzura ko kuma don su yi gargadi wato ko dai lil inzari aw lil izar aw wato ko dan ya zamanto sun gargaɗi mutane su bar abu mai muni su kama abu mai kyau ko kuma ya zamanto yanke musu hanzari idan ai ka riga ya zo ka ji wahayi ka ji ayoyin Allah ka ji hukuncin abubuwa to an yanke maka hanzari ba abin da zaka je ka faɗa a lahira to duk waɗannan rantsarantse menene asalin jawabin rantsuwan shine inna ma tu'aduna lawaqi inna ma tu'aduna lawaqi fa idza an-nujum qumisat wa idza as-samaa'u qurijat
inna ma tu'aduna lallai abinda ake muku alƙawari na hisabi a ranar lahira da kuma tashin alkiyama da aljanna da wuta lawaƙe wallahi mai aukuwa ne sai ya au. Zai zo ko kuna so ko ba kwa so. Wato Allah ya rantse da abubuwan nan guda biyar don faɗakarwa bisa girman ƙuduransa na yadda yake gudanar da waɗannan abubuwa, kuma don girmama sha'anin wanda aka rantse da shi. Ya rantse da iskoki da take ɗauko rahama ko ta ɗauko azaba. kowane ɗaya iska tana zuwa da shi tana zuwa da rahama tana zuwa da azaba in ta zo a samu ruwa a samu sanyi a samu jin daɗi a samu ni'ima in Allah ya ga dama ya juya ta ta zo a samu ambaliya a samu mace-mace a samu rushe-rushe a samu tumbuke-tumbuke wannan duk ya nuna maka Allah shi ba mai iko ne da abu ɗaya ya yi abubuwa mabambanta ko ya yi rahama da abun ko ya juya abun ya zo ya zama bala'i kuma su iskan nan su ake turowa kaskace kafuran baya su yayyanke su sassare su su wannan mazahir ne na kudurin Allah subhanahu wa ta'ala bangaren iska kenan bangaren mala'iku waɗannan ababe halitta masu ban mamaki wanda suke kawo wa bayi su ma alheri kamar yadda iska yake zuwa ko su zo musu da sharri sun zo da wahayi a cikinsa akwai wa'azi akwai shiryarwa akwai ilimi akwai sauransu idan kuma bayi sun yi saurin kai ku ne za a turo su zo su azabtar da wuri halakar da wuri yi tsawa wa wuri duka wannan su ma mala'iku mazahir ne na kudurar Allah wato sai kuma zuwan da suke yi da wahayi shi ma aka rantse da shi don su yanke mutum hanzari kare je layara ya ce shi bai san da Allah ba ko kuma don su wato gargaɗi mutum fa'idan nujumu lokacin da taurari umisat aka shafe su to matu aduna din nan atakum atakum matu aduna ba an ce inna ma tu aduna lawaqi ba to mata yaqa wanne ne yaushe ne zarafin wuqudin nasa wani zarafi ne zarafi wani lokaci ne lokacin aukuwan nasa fa idan nujumu qimisa idan har kaga taurari duk an shafi hasken wa idan sama'u furidat idan kaga sama an bude ta an mai da ita kofofi wa futihatis sama'u wa kanat abwaba daga ce a ashe da muna ganin saman ashe kofofi ne da ita to in kaga haka ya faru wai zan ji ba da
nutifat wa idan rusulu uqitat li an yawmin uqilat li yawmin fas وما أدراك ما يوم الفصل وإذا رسل وإذا وإذا وإذا وإذا الجبال نصفت إذا كجا دور ودي masu tsaurin nan masu taurin nan sun zama toka an sheƙe su kaga dai duwatsu manya-manyan nan da kake gani masu tsawon gaske kaga iska yana hure su suna ta wargajewa suna bajewa suna zama gari suna zubewa a ƙasa to ka sani inna ma tu aduna da waƙi idan ka ga idan rusulu uqitat idan ka ga an sa wa mala'iku miƙatoci kowa an ajiye shi wayannan ga wurin ku wayannan ga zangon ku wayannan ga zangon ku kowanne an masa miƙati to ka san inna ma tu aduna nan da waƙi wato kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai jama'ullahu rusula fa yaqulu ma za'udu to a lokacin za a kawo mala'iku buɗe saman nan ba wai an buɗe ta kawai shikenan ta zama kofofi ba ne a'a ai in an buɗe sama sai ka ga mala'iku suna diddirowa ta cikin wa'annan kofofi cika bayan ƙasa kewaye ‘yan adam su musu zobe Allah kaɗai zan iya san yawan zoben da za su yi wa ɗan adam sai mai gudu ya gudu in akwai wurin gudu wannan lokaci shine alamun ranar tashin alkiyama Imam Tabari yace ujjilan listima'i wa qashaha yawm al-qiyama an gaggauto da su duk an hada saboda lokacin su yayi a ranar tashin alkiyama za su Imam Mujahid yace huwa al-waqtu allazi yahduruna fihi bi shahadati ala ummi lokacin da mala'iku da annabawa za su zo su haɗu domin su yi shaida a kan al'ummu da ai yaumin ujjilan don wane don wane lokaci ne wato aka jinkirtar da manzannin nan aka tara su aka kawo su wannan wannan guri menene yasa aka yi musu haka wato wannan kamar tambaya ne aka ce na girmama al'amari da kuma mamaki wato wai don wane don wane rana ne girma ne aka jinkirta manzanni ba a kawo su a wannan gurin ba sai wannan lokaci da yau fasili domin ranar rarrabe hisabi ranar rarrabe hukunci kuma a daraka ma yau fasili ko ka san wani rana ne ranar rarrabe gaskiya da ƙarya yau fasili wato ranar lahira kenan yana kiransa yau fasili saboda rana ne da za a bambance mai gaskiya da mai karya a duniya mutum zai iya ɓoye gaskiyansa ko ya ɓoye ƙaryansa ko a zalunce shi a danne masa haƙƙinsa a rali yana da gaskiya kuma har kotu alƙali ya kasa ganewa a samu shaidan zo a yi a cuce shi amma an je kiyama to sai a bambanta waye mai gaskiya waye mai ƙarya ko kuma liyawmil fasli bainal khalaiqi dan da za a rarraga tsakanin halittu a cire yan wuta daban yan aljanna daban kuma a darasa me me sanar da kai ma yawmil fasli wannan ma tambaya ne na girmama sha'anin ranar wato ta kaga yawmul fasli kuwa da kaga yawmul fasli da ka san wani rana ne wanda yake mai girma na'am ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمسلمين ويل يومئذ للمكذبين
wailun kaito ko tsananin azaba lil mukazzibina ya tabbata ga waɗanda suke ƙaryata manzanni yawma izin a wannan rana wannan rana idan ta bayyana wanda duk ya ƙaryata ta ya shiga uku wanda duk ya ce manzanni ƙarya suke ba za a yi ta ba ya shiga uku saboda a ranan zai ga abin da yake musu kuma gashi babu komawa duniya kuma sai an masa hisabi kuma gashi bai shirya wa ranan ba alam nuhlikil awwalina ashe ba mu halakar da kafiran farko ba kaman adawa ko kuma mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa thumma nutbihum al-akhirina sannan muka hada su da na daga baya kafiran baya su ma ai mun halakar da su to ku na maka ku ne za ku gagara mun halakar da mutanen annabi nuhu mun halakar da mutanen annabi Shu'aibu mun halakar da mutanen ba wato wato Samud mun halakar da mutanen Annabi Hud sannan ku ku ne za ku gagara bayan su fa mun halakar da mutanen Annabi Musa mun halakar da mutanen Annabi Isa mun halakar da mutanen Annabi Lutu duka bayan wa'ancan na farko su ne nufifihumul akhirina kafuran farko ko da ke adawan ma kashi biyu ne akwai adul ula akwai akwai adul asaniya to mun halakar da adul ula mun halakar da adawa na biyu mun halakar da na farkon duniya kafuran farkon duniya mutanen annabi nuhu da annabi hudu da da annabi salihu mun halakar da su mun halakar da na karshe fir'auna na annabi musa da makamantansa da hamana da sauransu kazalika yanda muka halakar da waɗancan na fa'alu haka za mu yi ya rasulallah bil mujrimina da kafiranka masu mummunan laifin nan da suka karyata ta suka yin imani da kai su kai ka kashe maka sahabbanka haka su ma za mu yi da su wailun tsananin azaba ya tabbata yau izin ranan nan lil mukazzibina ga masu karyata hisabi masu karyata tashin alkiyama kana iya cewa wailun ran da za a halakar da wayannan kafirai masu ƙaryata ka ya rasulullah tsananin azaba ya tabbata gare su sai ya koma ga yawmu badar ranar badar yanda aka yi musu manya manyan kafirai aka kakkace su dan ya zama misdaƙin kazalika na fa'alu bil mujrimin ko kuma na ranar lahira amma malamai suka ce ai yanzu duk maganar da ake yin an ce wailun ana nufin yawmal izin ai yawmal fasli ne saboda haka wailun yawmal izin lil mukazzibina amma kuma su kama kaman yanda muka halakar da al'awwalina thumma nusbihum al-akhirina kazalika naf'alu bil mujrimina su kuma wailun ran da za a halakar da su kamar yanda wayancan suka halaka da guguwa da iska da wuta da tsawa da sauransu haka su kuma wanda za a halakar da su da takubba.
Alam na kulukun min ma'in mahin, faja'allahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. فقدرنا ف- فقدرنا فنعم القادرون نعم ويل يومئذ للمكذبين na'am alam na kalokkum ashe har kuna ganin za ku ga a gare mu ashe ba ku ne muka halitte ku ba min ma'in mahinin daga wani wulaƙantaccen ruwa wanda yake abin ƙyama ƙazanta ba wanda yake son ya ganshi a jikinsa kai wanda aka halitta da wannan mummunan ruwa kai ne har kake cewa wai Allah bai isa ya tashe ka ba to wanda ya yi wancan halitta daga daga irin wannan ruwa har ka masa gardaman tashin ka bayan ka zama kashi da tsoka. Faja Allahu muka sanya wannan ruwa wulaƙantacce fi ƙararin makinin a cikin matabbacinsa wanda yake mai koya abu mai amintar da shi. Wannan aiki lokacin da ake yi kai ma da yake jikinka baka san ana wannan aiki. to wai har kai ne za ka yi gardama da Allah lokacin da ake sau- sauko da wannan ruwa da a ce na cikin ciki ne da ya ya bi tumbi ya bi hanji za ka ci cikin ka yayi kululu to wannan cikin cikin cikin ƙashin baya yake bi baka san ma lokacin da ya bi ba ya fito da na mace ta- daga karankarmun kirjinta baka san lokacin baka san lokacin da yake motsawa ba sannan mu kai shi matabbacinsa shine mahaifa mu haɗa wa- a cikin wato wannan lab na mahaifa Allah yake haɗa wannan halitta naka kai ne wannan taurin kai Allah subhanahu wata'ala ya ce Fata Allah muka sanya shi ƙararin makinin a cikin matabbacinsa amintacce wanda baya raurawa baya komai kuma muka ajiye shi ila ƙadarin ma'alumin muka ba shi tayan lokaci wanda yake sananne wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata biyar wata shida wata bakwai muna rainonsa har ya kai ga yanda muke bukata amma duk da haka ka kasa suna asalinka kake tawaye kake taurin kai kake izgilanci kake faɗin rai kake jin ka isa ka yi jayayya da Allah wailu tsananin azaba ya tabbata yau mai izin ran da aka koma kiyama bil mukazzibina ga masu ƙaryata ayoyin Allah Hmm.
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
wai idan ka san kai kana ganin baka gane yanda asal- asalinka yake ba da yanda za a yi a dawo da shi ba alam na ja'alal arba kifata wai ba mu sanya ƙasa mai suturcewa ba ga abubuwa mai suturce iri Ah, wannan ƙasa ita ce mai suturta komai da komai a cikinta abubuwa suke rufe sai ka ganta a rufe rif kamar ba komai a cikinta za a tono kuza a tono zinare a tono azurfa a tono diamond a tono mene gold duka haka kuma fa a cikinta ake tono iri a zuba mata tsiri ta lullube shi ruwa ya sauka ya kumbura ta ya fasa ta ya fito a cikinta ya girma ita wannan ƙasa da ta lulluɓe irin nan da ta lulluɓe wancan abubuwa ita ce ba za ta lulluɓe ku in ka mutu a kai ta cikinta a lulluɓe ta lulluɓe ka a rufe ka ƙasa mai asirai ke haka ba muka yi ta sannan wa'ancan tsire-tsire su fito su girma su bu- su bushe su faɗi su rugurguje a cikinta su sake fito da wani tsirin ya girma kai kana kallo sannan ka ce kai in an shuka ka ba za ka fito kamar yadda wancan tsirin suka fito ka girma a Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da kai ya maka hisabi ba a haya'an tana rulluta rayayyu wa amwatan tana lulluɓe matattu ita wannan ƙasa ita ce duk a bayanta a bayanta daga bayanta rayu suna yawo a ƙasa kuma ga matattu yanzu nan da muke zaune ƙasa ce ta lulluɓe a haya'an ce can ƙasa kuma kaburburan wasu ne a muwatan ce nan ɗaki ne ɗaki ne ba ƙasa ba ne yanzu ma har POP ake yi ko ko a yi dakin ko a yi meye wanda suke cikin ɗakin ba lullube su ta yi ba ta lullube haya'an wanda aka binne a ƙasa ba lullube su ta yi ba ta lullube a muwata na'am waja'alna fiha rawasiya muka sanya manya-manyan duwar wasi a cikin ƙasar nan shami katin masu tsawon gaske dogaye muka jejjefa su suka riƙe ƙasa suka mata turaku kam ba ta raurawa an tani da zikun kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa asqainakum ashe ba mu ne muka shayar da ku an ruwa ba furata mai daɗi ka duba irin rariyan da Allah yake sawa watanni bayan garinmu musan mutanenmu duk ƙazantanmu a ƙasa muke zuba shi a zuba ruwa ya shiga ƙasa, ya tafi kuma can cikin ƙasa, mu tona rijiya, mu tona shadda, mu tona sakawai, ɗebi ruwa mai daɗi mu sha, ba tare da ya kawo mana wancan na zasa namu da yake cikin ƙasa ba. Su wannan, baka san me wannan aikin ba, take musun ya take ka, mu saukar muku da ruwan daga sama ya sauka ya kawo kuma a cikin wasu kwazazzabai da koguna. don a yi rizabin ɗinsa zuwa baɗi ku sha kun ku yi amfani da shi ku biya bukatan ku ku shu ku yi shuka dabbobi su samu kuma ku samu gonakin ku su yi ni'ima ku girbe abin da kuke so mu tura ruwan jeji ya yi bayi wa itatuwa su tsirar da ‘ya'yansu tsuntsaye su ci dabbobi su ci su gwanda ne su menene tsada ne ga kanya ne menene dabbobi su kuma muke ciyar da su da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tsana kuma furata muka shayar da su ruwa mai daɗi daga daga wannan wato ruwan da muke saukarwa daga sama ya zo ya zuba a ƙasa wailu tsananin azaba ya tabbata yau mai izin ranar kiyama bil mukazzibina ga masu ƙaryata annabawan Allah wanda suke zuwa suna faɗakar da bayin Allah nan in fariqu ila ma kuntum bihi tukazzibun in fariqu ila dhillin zi salati shu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين نعم shikenan to wai da mai zan lakallibina to ran da wailun din nan ya zo sai mala'iku sai in ɗaliku ila ma kuntum bihi tukazzibu in sun koro halitta wa'annan wa'annan almursalati urfa annazifati nasfa wal asfati asfa wa'annan din nan annakirati nakiran nan duka sai su kora halitta bayan an tara su a filin kiyama su ce musu in tsalisu ku kama hanya ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibuna zuwa ga abin da kuke karyatawa ba za a yi ba yau gashi yau ne ranan da ake faɗa kuke muku gashi kun gani afa sihirin haza am amsun la tubsiruna sihirin kenan da kuka ce annabi sihiri ne menene yake zuwa jiki wannan shine sihirin ko ba ku gani ne wannan shine yawan kiyama to a tattaru a tafi filin hisabi kowa ya koran kafirai kuma daga an je kafin ma a je inda za a tsaya hisabi sai a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kukan kafirai ku yi hagu a kora su hagu kawai sai a sanya katangar larabi sai a balla jihan Allah ya tsare shi ne sai a ce musu in taliku ila dillin ku je ga wani inuwa nan bi salati shu'ab wanda yake da rassa guda uku ku je ku sha inuwa saboda zafin rana ya dame su sai su ɗauka inuwan ne alhali hayaki ne na tukuki na jahannama sai su ruga da gudu tunda ana kan zafin rana a filin kiyama in ji kuma an ce ga inuwa nan ku je kashi kashi ku je ku shiga suna zuwa kawai sai a yi musu ɓarin wutan jahannama ga baki ɗaya a kan la dalilin shi baya yin inuwa don ya kare maka zafi ko zafin rana wala yuguni min lahab baya baya wadatar da kai daga bilan wuta lokacin da wuta take bila tana harshe wannan wannan wato inuwa da kaje cikin cikinta ba za ta kare ka daga zafin ba a an ce idza ta sa'ada tafarraqa shu'aban salasa shi wannan tururi ko ko ko hayaki na jahannama wanda take tafarfasa take fitar da shi sai ya yi sama sai ya yi ɗango-ɗango guda uku shi ne zillin zisa lafiya abu an ce an kira azaban ne da cewa inuwa don izgili da kafiran ɗauka kamar inuwan ne alhali ba inuwa ba saboda mummunai suna cikin inuwa su ma na al'arfi kuma aka ce mu kowa ya ga inuwa can ku je ku shiga suna zuwa sai a buɗe musu ita kawai da rufe su gaba shi ɗaya. Na'am, innaha ita wannan wuta da za su shiga ta tarni sai ka ji tana bindiga bishararin da wani tartsatsi kalkasari shi wannan tartsatsin yadda ka san bango na gini haka girman sai shi ba irin tartsatsi ne na duniya wanda za ka ga dan abu ya tafi kyas kyas kyas ba ita jahannama tartsatsinta in ta harbo shi yakan taho ne kalkatar kaman bangon katanga kaman katanga katanga haka tabbacin da yake wanda ya zo buge kafiri ya danne ta'annahu bimalatin sufurun in ka ga wato katon tartsaci ya rugo kan kafiri sai ka ga kaman katon rakumi ne aka harbo shi mai gaggawa wanda zai zo ya bugi jikin kafiri ya bugi kafiri ya faɗi kafiri ya faɗi ya danne haka waɗannan tarzabi suke sun suna tashi na'am wailun tsananin azaba ya tabbata yau mai izin ranar nan lil mukazzibina ga masu ƙaryata aikan Allah masu ƙaryata ayoyin Allah na'am هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين نعم sai a ce musu haza wannan yau ranar da layan dukuna ba za su yi furusi ba kenan ba abin da za su ce baki ya rufe mai kafiri zai faɗa an nuna masa takardarsa ikira ita ba ka zama biyar na suka da yau ya ga komai yana gani sai ce ah ma da hadar kitabi لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آتاها جميل الله يجي وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا wannan suka ta kai wani adalci ba ba ga muke faɗa musu suka ba a maka adalci ba ko ɗan ƙanƙani ba har satan kallo har har ɗan abin nan gashi ne gashi ne da aka rubuta la yuzadiru sagiratan wala kabiratan la Allah ya tsaye wajen zuma aminu hadira in ka ji sun faɗa haka abinda suka yi ne suka gan shi dalla dalla an halarce shi wala ya zalima rabbuka ahada ubangijin ka baya zaluntar kowa da an nuna maka karanta kayanka ka fa bi nafsi kal yawma alayka wa ranan babu inda kafiri zai faɗa in zai magana da kamar shi ba abinda ba abinda za ka faɗa me za ka faɗa Allah ya tsare wala yudadu lahum ba ma za a yi musu izini ba, fa ya ata balle su kawo wani uzuri, su zo su yi magana, sai kaza kaza kaza. Ukur wa'annan wajajen wa'annan ayoyi ba, mu ne ayoyi mu'akkadai, malamai suna magana a kan muktalafin Qur'an. Ayoyi wanda sai mutum ya yi hankali in ba haka ba zai fada cikin mummunan kuskure wato wani wajahi ne in an duwa ya ce maka ba za su ba su yi magana a wani wajahin kuma sai ka ji an ce su yi magana saboda haka wato in an nuna cewa kwata-kwata ma ba za a saurare su ba sun yi magana amma maganan ba ba ta yi amfani don haka in ka ji an ce sun yi magana a can sun yi in ka ji an ce nan ba za su yi magana ba ko sun yi ba ta da amfani shi ne ma'ana za su yi magana su yi ta surutu ƙalo ya maliku me ya tsabi alaina rabbu maliku a kashe mu huta maliku a kashe mu huta maliku a kashe mu huta ni sai ni shekara dubu na yi ba wanda ya sai bayan shekara dubu ya ce nufin majiki an ce kafirai yan wutar sun shiga wuta za su yi ta ihu ta kururuwa su yi ta tsalle suna wayo wayo suna kururuwa sai mitin su ce mu sai ai wallahi za a ji tausayin mu in muka yi ta ihu za a ji tausayin mu su yi ihu su yi ihu su yi ihu suna kururuwa suna hayaniya mun shiga uku ubangiji ka tsere ka ai sai dai sai sun shekara dubu sa'an da yake musu komai sai su yi mitin su ce mu yi shuru in an ji mun yi shuru za a ce ayya ai sun sha wuya har sun yi shuru sai su yi shuru su juri su azaban da ake yi wai ko za a tausaya musu shekarar dubu ba a ce musu komai ba a ga duka dai ya gaskata can in sun yi surutu sun yi magana nan inda suka yi shuru bayan su sannan to daga nan ne sai su yi mitin duk sake magana to yanzu abin da za mu yi ta cewa a kashe mu a kashe mu sai su ya maliku ne ya kada na rabu maliku a kashe mu huta maliku aka ce mun karbi shekarar dubu na maliku na jin kawai yana tsaye abu eh sun shekarar dubu zai ce ai innakum makiduna dai ba da wama ba za ku yi ba dan ma ku dame mu kuma har yanzu ayan da ke cewa ubangiji ce la tukallimu kar wani magana ne a gare la yuzannu lahum kenan ya atijun na'am Allah ya gaya musu ai na turo bayina suna muku wa'azi andanni suna kiran ku ko kare ta su to yanzu ko me za su zo gaya mu ku dai ku ba ni to amma fa wannan malamai suna mai da shi ga mala'iku domin Allah innahu yawma idhin arradihim da ma'azubi bayan da za a yi kafiri ya ga ubangi balle ma har ya ji magana na'am wailun tsananin azaba yau mai izin ranar nan kaddibi na ya tabbata da masu ƙaryata manzannin Allah nan.
Haza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin فإن كان لكم قيد فكيدوا ويل يومئذ للمكذبين ana yau mulfasil yau ne ranar bambanta mai gaskiya da makaryaci azzalimi da mai adalci maciyin amana da maracin amana mai cika alkawari da mara cika alkawari mai biyayya ga iyaye da wanda baya biyayya gare su mai ibada da wanda baya ibada mai akiraranci da mai hali na gari duk yau ne rawun yau mulfasil wanda za a bambance a cire na gari a ware shi a cire na banza da wanda yake yi a ɓoye a sarari yana nuna shi mutumin kirki ne su yau ne yau mulfasil da wanda a koye yana yana nuna kamar shi ba mutumin kirki ba alhali mutum duka yau mulfasil ke jama'a na ku ubangiji ya ce to gashi mun haɗa ku gaba ki ɗayan ku wal awwalina hadda na farkon ku tun daga farkon duniya daga annabi adamu har zuwa yawmul nafsi fi suri gabaki ɗayan ku ga kunan mun tattara ku a nan in ji Allah subhanahu wa ta'ala za mu yanke muku hukunci da hukumin lahil adil bai na su'ada wal askiya jama'a na kun fihi ma'aman taƙaddama kun min al'uwamin na ko bai na kun jami'a yau duk mun haɗa ku. Ina manya-manyan ‘yan tawaye, ina manyan masu jin kansu su ne kafiran duniya, ina Fir'auna, ina Hamana, ina Namarudu, ina Kan'ana, ina Abu Jahali, ina Abu Lahabi, ina manya-manyan kafirai na duniya, ina Super Powers, ina kuke kun ce ku ne Super Powers ko? To yau duk mun haɗa ku. Fa in kana lakum kaidun idan kun iya ma ba kun iya makirci ba a duniya kuna kuna mugun nufi ku kulla makirci ku ba wa Isra'ila wuri da gajin mutane ku je ku haɗa mijin a majalisar miki duniya a danna gaskiya a ba wa mara gaskiya gaskiya a yi ne kun iya kaidi a duniya. To ga ku a lahira nan in kana lakum kaidun in anan ma kun iya makirci din fakidun ku shirya makircin mu gani. Na'am. Wailun tsananin azaba ya tabbata yau mai izin a wannan rana lil mukazzibina da masu karyata ayoyin Allah na'am innal muttaqina fi bilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المسلمين ويل يومئذ للمكذبين نعم to dama shi alƙur'ani yana tafiya da ɗarfi ne guda biyu ɗarafin inzari da ɗarafin tamshiri ɓangaren gargaɗi da ɓangaren bishara to shi ne an gama da ɓangaren gargaɗi, tunda an ce manya, manyan ƙasa, masu nukiliya, masu kayan fada, masu majalisar ɗinkin duniya, masu iya komai, to yanzu an bar su tukunna, inda akwai irin dabaran da kuka saba yi a duniyan nan da makircin nan da kulle-kullen nan ku yi. To ya Ubangiji, su kuma waɗanda suka yi biyayya ba, a wani hali suke a wannan lokacin a wanda suka yi biyayya ga annabawa wayanda suka gaskata me Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ji tsoro Allah bai ce innal muslimina ba bai ce innal mu'minina ba sai ya ɗauko sifa ɗaya daga cikin rukunai daga cikin rukunonin isani a takawa wal istiqama ko to sai Allah subhanahu ta'ala ce innal muttaqina wannan wata balaga ce mai girma wato a nuna maka cewa babu fa wanda zai je aljanna sai muttaqi karka ce ya kai musulmi ne kaza kaza to dama sai kana da takawa takawa kuma hahu takawa Allah imtisalul awamir wajtinabin nawahi a wajen ƴan zahiriya idan istanabtal nawahi wamta saltal awamir ana ganin ka haka a zahiri su kayan imtisa ka zama muttaki amma a wajen kufaye a rufai masana Allah sai ya zama imtisalul awamirin ma wajtinabin nawahin ma fi zahiri walbatin to ina dan hakika yace ya tsira ko ya gama ya gama bukatar ta ta biya intisal al-awamir banda fi zahiri ba a ce wai intisal al-awamir fil batini ba balle ka ce ai an yin batini suna bin intisal al-awamir na fil batini ne ba za ku gaishe a zahiri ba zuciya na tana tare da Allah ina kamar yadda makaryatan nan suke faɗa lau sakanat nafsuhu la sakanat jawarib haka masana haka masanan gaskiya suka ce inda a ce aljismu unwanul qalbi jikinka shine adireshin zuciyarka in zuciyar tana da kyau gaɓoɓin za su zama suna aiki na gari in zuciyar ba ta da kyau gaɓoɓin ba za su yi wani aiki na gari saboda bayan da za ka yi wutar ko ka yi ma yau daren mana ka je gaya wa Allah Allah ya ba za ka yaudare shi ba in ka yaudare mutane saboda haka a bangaren tasawuf nan ma abin ya ji tsanani wasu kuma suna son su mai da shi wai shi ya ci gara fasa a can ne ya fi tsanani domin kai ne ake son a samu wani zaɓaɓɓen bawan Allah mallau a kasama alal la ila abarahu da wannan shekan takan ne za a samu mallau a kasama alal la ila abarahu illa min ibadillahi mallau a kasama alal la ila abarahu da wannan shekan takan da zuma kamar ɗan ƙwaya shi ne za a samu mallau a kasama alal lahi la abarahu kai dai kana cikin ajiyata a gabara ya mutu ya dai ila sama'i ya rabbi ya rabbi malamu haramu wa majrabu haramu wa mujallil harami wa Allah yastajabu amma a asa a gabaran kana biyu akwai wancan din saboda wato abin tafiyar tafiyar fati ne da ita wannan a ta'aza a gabara ya budda ya dai ila sama'i ya rabbi ya rabbi malamu haramu kaji na shi ta ce komai halal ne kai ne nan kai ne nan mai cewa komai halal mashrabu haramun guziya bil harami fa anna yusabu lahu amma kuma akwai ata'asa a gabara law aka sama halal la ilaha baru rubba ata'asa a gabara madfu'in za ga mutum gashin sa yana cikin hali karkare na cikin tsuma tuku tuku in ya zo kuma ya ce Allah ka wuce ma da Allah wuce amma lau a ƙasar alallahi da abin wannan mutumin da zai ce Allah ya ce kayi ka wallahi Allah ya ji manzon Allah duka kuma masarin su daga manzon Allah amma wannan ba ba makamu haramu ba ba majarabu haramu ba ne ba guziyar jin harami ba ne bayi ne na Allah da ya ajiye kayansa na'am to su muttaquna masu tsoron Allah mu'minuna sadiquna الذي أطاع الله وأطاع الرسول وامتثل أوامره بالظاهر والباطن أظاهر دباطن كما ما من حيث يرضى الله لا من حيث ترضى yadda shi Allah ya gamsu kai fatan da yadda Allah zai gamsu ne ba kai ka gamsu ba a kai ka gamsu Allah ya gamsu duk abin da kake yin nan salloli azumi zikirori wai tukunna ma in ka gaba da zai ta Allah ko ya karba su sahabbai da bayan Allah na gari idan suka ga ni'ima tana ta fararo an ce a'a alaysa hadha jazaa'u amalin kar fa ya zama jazaa'u amalin ne ake gaggauta mana a duniya saboda haka to wannan shine muttaki babban rukuni ne muttaqunan nan tun daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har kasa aka ɗebo shine aka ce mutakuna kawai gaba ɗaya fi zilalin wayannan suna cikin inuwoyi su ma a inuwa suke amma fa ba zai salati su abba wannan zilalin ne la tanqatu zilal zilalun ne mamduda ba wai tukul tukul kan guda uku salatu shu'abin ba a'a wa uyunin suna cikin idanuwan ruwa la tu'addu wa la tusa ba za a ce maka gashi ba min ma'in ko min salsabil ne min khamrin lazzatin lisharibin ne min asalin musaffa ne min menene duk wa'annan uyun din wa fawakiha ga ababen marmari wato uncountable ba sai an ce ga irinsu ba shi yasa kawai aka ce fawakiha kuma ba a zauna ana bayani zai ɗau lokaci domin Allah subhanahu wata'ala shi ne ya koyar da essay writing aka koyi essay writing a wurinsa summary da comprehension a buɗe bayani a yi shi dogo a yi summarize to nan muna ɓangaren summary ne a faɗe shi kawai kuma daga an faɗa kuma duk abin da ya kunsan kaji mimma ya shahuna ababen marmari irin wanda kake sha'awa ko a lokacin kake so a kirkiro shi ma za a kirkiro maka sai a ce musu kulu ku ci abinku washirabu ku sha abinku hani'an abin da yake faranta muku rai ku yi farin ciki da wannan sakamako na ubangiji bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka saka fandishan ɗinsa na aiki na gari shi ne mahaɗan magana la yin gida ahadun amalu janna to ba aikin bane to amma kuma sai da aikin ka samu asalin certificate din shiga din to amma fa ba aikin ne asalin kake cin sakamakon sa ku sha shani an kuna masu barci ma kuntum ta'amaluna da abin da kuke aikatawa a duniya na biye na bin Allah da azumi da sallah da zakka da hajji da hakuri da barin cin aikata ababen haramun saɗe-saɗen Allah da kallace-kallacen banza da sauransu. Inna mu in ji Allah, kazalika yadda kuka ji din nan ake gaya mana nan yadda muka ji din nan Allah ya ce na jizi al-muhsini. Sai aka yi amfani da muhsinu da za a nama mutta kuna min al-muhsini. Ko da yake ba lallai sai wanda yake muhsinu da zai samu aljanna amma dai a nuna maka kololuwar jin daɗin nan na muhsini. inna mu kazalika haka nan najazi muke saka ma almusinuna wanda suka kyautata aikin yasa aikin ma ake son ka yi shi mai kyau kar ka yi shi lagalaga aiki ne na Allah Allah kake wa aiki ya kamata ka yi aikin yanda Allah zai biya yadda zai biya gode yi kake yi ma kana lallashi kana roƙo Allah ya karba yasa ma kace me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah irin sallar sannan sai kuma bayan ya gama sallar shi astagfirullah astagfirullah astagfirullah to wannan yake bari na me bayan ya yi sallah kuma yana istighfari na me yace suka ce istighfari ne na shukur bin naqsi fi ada'il wajib bayan an yi aikin ana jin ma to Allah ya karba da hakuri don ba a tabbatar an yi yadda Allah yake so din ba to kai kuma kana cewa wai kai yanzu ma wai kai yanzu har bashi kake din Allah a'udhu inna lillahi wa inna ilaihi dole ne muke tsanantawa akan wannan saboda wajibin mu ne mu kebo waɗannan fantararru mun san wasu ne suka fantarar da su to dole hakkin mu ne mu jawo hankali wanda Allah ya ji zai dadi ya dawo ka ɗauko hanya mai tsada mai kyau ka samu jagorin shiga hanya mai kyau amma ka je kuma daga baya ka buge kwararon iblis dole a dawo da mutane hanya saboda su gane gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala sai haka muke sakawa masu kyautata aikin su saboda sun ji tsoron Allah sun aikata yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so shine malamin yace mislu zalika al-jaza'il azim najzi man ahsana amalahu wa akhlasa niyyatahu wattaka rabbukum kajin man ahsana amalahu da kyautata aikinsa wa akalata niyyatahu yayi kuma dan Allah wa ma umiru a umiru ya abudullah ne kawai a'a sai sun zama mukhlisina lahu din kuna fa wa yuqimu salata wa yutu zakata to bazalika din wannan shine samu addini wanda yake wata arabu yake wailun tsananin azaba ya tabbata yau mai izin ranar nan lil mukazzibi daga wanda suka karyata manzanni da sallahu al'azim wa ballaga rasulun karim wa nanu ala zalika min ash-shahidi Allah mun tuba Allah astaghfirullah astaghfirullah Allah mun tuba Allah karbi ayyukan mu Allah ka yabe mana laifukan mu Allah ka yaye mana bala'i Allah ka yaye mana corona Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah mun gode maka ka kawo corona ta nuna wa duniya cewa kai ne alƙayyumu, kai ne alhayyu, kai ne alƙayyumu, kai ne zulkuwatul matini, kai ne zulkudrati wal izzati wal jalali, kai ne alwahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma mun tuba ya ubangiji a yayi mana wannan musiba. Kar ka kama mu da abin da wawayenmu suka aikata. kar ka kama mu da waɗanda kuma suka abinda waɗanda kuma suka fake da corona don su bata addini Allah ba ruwanmu ba hannunmu cikin abin da suka ke aikata assalamu alaikum warahmatullahi